نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة للتاف الجمعة سيفار باب العمل في غسل يوم الجمعة سيفار دا باب دكي مغانا كم مهمة وانكا غسل يوم الجمعة رانر جمعة unwani kenan fi gusli yawmil juma'a bai ce fi guslil juma'a ba ya ce fi gusli yawmil juma'a za mu ji abin da ya faru insha Allah قال وحدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من اغتسل يوم الجمعة دوان ديوانكا يوم الجمعة رانر جمعة غسل الجنابة إرن وانكا جنبا ثم راح في الساعة الأولى sa'an nan ya je juma'a a cikin farkon lokaci, wasa'atu tutlaku wa yuradu biha a ƙiyamus sa'a, wa tutlaku wa yuradu biha a burhatan minan zaman, ka sa'atin latifi ya daga ka sa'atin latifi ta dubutul aukat. Fi sa'atin ula wanda ya je lokaci na farko, faka annama karraba badana, ladan da zai samu, zai samu ladan wanda ya sadaukar da rakumi. ya yi kurbani ya yanka ya bayar sadaka wa marraha fi sa'ati thaniya wanda ya je a lokaci na biyu faka annama qarraba baqara shi kuma ladarsa kaman wanda ya sadaukar da sa ko saniya wa marraha fi sa'ati thalitha wanda ya je kuma bayan lokaci na uku faka annama qarraba qabshan akrana kamar wanda ya sadaukar da rago ne karo mai ƙarfi wa marraha fi sa'atin rabi'a wanda ya je lokaci na hudu faka annama qarraba da jajatan sai zai samu ladan wanda ya sadaukar da kaza wa marraha fi sa'atin khamisa wanda ya je lokaci na biyar faka annama qarraba baydatan ladan shi kaman ya sadaukar da kwai fa'iza kharajal imamu in liman ya fito hadaratil mala'ikatu ya stami'una zikira mala'iku sai su halarci wajen suna jin hutubar juma'a zaki ne zikir ma'ana a lokacin an daina kirga ladan wanda ya zo an daina ba da falala ga wanda ya zo lokaci ya kure su kansu mala'iku sun zauna suna jin azzikir wannan shi ke nuna falalan zuwa juma'a da wuri saboda wankan juma'a da ake yi ana yi ma ranar juma'a ce ko zuwa ko sallar juma'a sallar juma'a eh shi ce guslu yawmil juma'a ko ya ce guslu salatul juma'a يوم الجمعة ويوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وعلى ذلك قال بعض العلماء يبتدئ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كل من اغتسل بنية غسل الجمعة فقد أصاب وقال بعض العلماء لا هذا الغسل لا يكون للجمعة إلا إذا عملت عملته في وقت ذهابك إلى الجمعة saboda shi imamu malik ma ya ce ya karhanta yin gaggawa zuwa juma'a da farko tun daga sallah asuba daga yin sallah asuba kama hanyar juma'a ya ce a a shi makaruhi ne a wajensa me yasa sai ce ai manzon Allah cewa yayi man raha arrawahu haka ce raha ya je bayan lokacin da rana ta fito kenan shi ake ce ma arrawah hujjar imamu malik kenan قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المخبوري عن أبي هريرة أنه كان يقول يتي غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة غسل يوم الجمعة إذا فسر غسل يوم الجمعة وانكم مكنا رانر جمعة ranar juma'a na farawa daga hudowar alfijiri zuwa faduwar rana akan haka malamai su malamai suka ce tun daga hudowar alfijiri in kai wanka da niyyar juma'a wankan yayi in ka bari sai zaka tafi yayi in bayan azhar ne ma ko bayan la'asar kafin rana ta fadi duk sa'an da kai wanka da niyyar juma'a kai wanka juma'a wasu malamai suka ce a'a lokacin da zaka je sallar juma'a lokacin ne ake ce ma kayi wankan juma'a to akan haka wankan sallar juma'a kenan ba wankan gusul yawmil juma'a ba qala wa haddathani an malik an ibn shihab an salim ibn abdullah annahu qala yace dakhala rajulun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al masjida yawmal juma'ati wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shiga masallaci yawmal juma'a ranar juma'a wata riwaya ta bayyana ta ce sayyidina Usmanu ne wa Umar ibn al-Khattabi ya tubu sayyidina Usmanu ya shigo masallaci sai tarar da mai alhalin sayyidina Umar yana kutuba shine wa Umaru sai ka ce alwawu wawul hal عمر بن الخطاب عمر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو مضاف ابن الخطاب مضاف إليه يخطب فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والضمير يرجع إلى عمر بن الخطاب وفائله ضمير مستتر تقديره يخطب هو والجملة من الفعل والفاعل في محل نسب على الحال أي حالة كونه يخطب يازو يسام سيدنا عمر ينا خطبة فقال عمر شي سيدنا عمر يتي أية ساعة هذه ji tambayar da sayyidina Umar yayi da jawabin da sayyidina Usman ya bayar ayyatu sa'atin hadhihi wai me kenan wanda lokaci ne wannan sai ka ce me lokacin kaza ne jawabin kenan ko fa qala sai ce ya amiral mu'minina in qalabtu min as-suqi fa sami'tu nidaa ma sa'alaka ma za fa'alta inna ma sa'alaka ayyatu sa'atin hadhihi فتقول هذه ساعة كذا وكذا أما قولك انقلبت يوم الجمعة من كذا كذا كذا كذا أدخلت مسائل في غير الجواب في غير المطلوب من الجواب ولكنه يتضمن متضمن معنى الجواب سيتي انقلبت من السوق أين داوني لك كاسوا فسمعت النداء سنجي كرا صلى فما زدت على أن توضأت ba abin da na yi sai na yi alwala ka gani ku abin da sai na umar ta mishi lokaci ne wannan da sai ce mishi lokacin ka za ka za ka za ne sai ce to ya kama kara sai ce ai na dawo da kasuwa shi kenan kan da akara sai na ji ana kiran sallah shi kenan ba abin da na yi sai alwala faƙala umar wal wudu'a aidan alwala ma kai kuma laifi na biyu baka yi wanka ba alwala kuma ba kai ba kai wanka ba wa kad alimta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana ya'muru bil ghusl kuma tabbas ka sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana umurta yana cewa ayi wanka yana umurtar mutane da su yi wankan juma'a to wannan mas'ala za a kalla a gani sayyidina sayyidina Uthmana gaban jama'a sayyidina Umar na kan minbari sahabbai duk suna zaune ya ce ai zuwa na dawo daga gida sai na ji kiran sallah sai na yi alwala kawai da a ce wankan juma'a wajibi ne duk ba wanda zai kyale shi kowa shi ya musulta da a ce za su yi shiru tunda suka yi shiru ya zama ijma'in su kenan cewa wankan juma'a ba wajibi da wajibi ne wankan juma'a ba wanda zai yi shiru saboda mai sahabbai ba za su ga abinda ya saba wa abinda manzo Allah yake umurni akai ba su yi shiru saboda su suka rawaito man ra'a minkum munkaran fa in lam yastati fa in lam yastati kaifa yakunu at-taghyiru bil yadi wa kaifa yakunu at-taghyiru bil lisan wa kaifa yakunu at-taghyiru bil qalbi huwa as'abu shay'in التغيير بالقلب أه؟ أه؟ أه؟ to gashi nan sai na usman fili ya fito ya ce ai da dawowa kasuwa shine sai naga ai kiran sallah na ji kiran sallah ba abinda nayi sai nayi alwala sai na umar da a ce wankan wajibi ne ba zai kyale shi ba sai ce to ka je ka yi wanka dole ko da duk sahabbai ba za su yi shiru su kyale shi ba saboda taklirul munkar to saboda sun suka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga munkari ya canza da hannunsa in yana da iko yana da mulki yana da karfin da zai canza ba a tada fitina ba wa illam yastati in ba zai iya ba ya tashi canzawa da hannu zai kawo fitina sama da abin da ake ciki to bai halatta ya yi wannan ba sai ya faɗa a masallacinsa ne a makarantarsa ne a wajen menene da menene ya ce jama'a ko ga manzon Allah ya faɗi abin da yake ya sani game da shari'a ya hana da harshensa in ma yana tsoron cewa in yi magana za a kama shi a ɗaure za a kore shi wajen aiki za a hana shi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza saboda al'amari ya zama fitina al'umma duk ta zo tana ci a cikin abinci ne a ajihu ɗaya duk wanda ka sani aka ce an dakatar da albashinsa sai hankalin shi ya tashi ba wanda yake sana'ar da ba da zai kauda kai gabarin albashi gabarin gwamnati ma'ana mutane duk sun zo suna rayuwa a cikin ajihu ɗaya shi yasa albashi ya zamo fitina ya kusa zamowa tsaguci ubad kana tsoro in kai magana za a cutar da kai sai kai mai falyugayyiru shi fabi qalbihi alfa'u fa'ul ataf falyughayyirhu biyadihi falyughayyirhu bilisanihi falyughayyirhu biqalbihi kaifa yakunu at-taghyiru bilqalb ya za a canza da zuciya ya za a canza da zuciya in ka kyamaci abin kaki abin magayyar ta bi kalbi don cewa ka yi faliyugayyarhu ka canza shi ko ka ki abin a zuciyarka za ka ki abin a zuciyarka kuma ka bayyana kiyayyarka da abin ba za ka taba zamowa ka canza shi da zuciyarka ba zuciyarka ta ki me yin abin amma kana mu'amala da shi kana mujamala ma ghayyartahu bi qalbik wala yajuzu abadan an tu'amilahu bi aksi ma fi qalbik fa innaka takrahu hadha al-amal bi qalbik ولكنك تجامل فاعل هذا العمل in ya zamana za ka ce kaki abin a zuciyarka amma baka nuna an san ce wanda ke yin abin sai ka kaurace masa sai ka canza masa amma yana barna kana yabon shi yana barna kana tare da shi banu isra'ila ya aka yi lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala wa isa ibn maryam zalika ma azkanu ya ce ka ce sai ga malami bani isra'ila isra'ili jama'a wannan ba shi da kyau kaza ka gobe ko shi a suna cin abinci suna mu'amala shi aka la'ance su baki amma ka san cewa abin da yake ba shi da kyau ba za ka canzawa da hannu ba ba za ka canzawa da harshe ba sai ka ce to ai ka kaki abin kaki abin zuciyarka kuma kana mu'amala da shi kana yabon shi yaya zai yi san kaki abin a zuciyarka sai ya ga cewa ma mara masa baya kake yi to shi yasa duk masu mulki shugabanni masu iko ba wanda ke jin ɗarɗar na ya ci gaba da abin da yake mara kyau amma da wannan ya kaurace ya kaurace masa wannan ya kauda kai wannan ya kaza kaza zai ji zafin haka sai ya canza amma yana yi ana yaban shi yana yi kana tare da shi yana yi ka karbi mukami yana yi ka karbi kaza kaza yaya zai yasa yana kan kuskure eh to shi yasa ci gaba da abin shi ke gaban shi gadi hankalin shi kwance waɗanda ke cewa a canza din da su muke tare suna tare da mu in muka kira su karba suke yi da ya kai ba dadi ne a to tunda ba dadi a bari a a a bari tunda ba dadi a bari ba tunda ba dadi sai a kyale mas'ala ce mai matukar wahala sai ka bari ya san cewa ko a fuska ko a menene da menene ya kira ka ya baka makami ka ce a baka da dama wannan yayi wannan yayi wannan yayi zai ji shi da kanshi zai ji shakka cewa lallai in bai canza wannan abin ba zai ji daɗi ba ba haka bane ba amma ka je ka karba tana dariya kana je mujamala ai ranka ya dade ai ai ai ai dan Allah ka ce gayyarta hu bi qalbi wallahi ma gayyarta hu bi qalbi لذلك قال العلماء لا يجوز لك أن تعامله بأقل ما تعرفه ما يخالف ما في نفسك komin kankanta kada ka kuskura ka yi mu'amala da shi da akasin abin da ke cikin zuciyarka mai ke cikin zuciyarka ka ki abin to ka bar ya san ya gani haka a fuskarka ko a mu'amala amma ai to ya za a yi to ina za ka samu abincinka ina za a ba ran da za a taba samun gyara da wannan abubuwa ba ran da za ka taba samu abincinka yana hannun Allah ne tun ba kafin a halicce ka aka halicce abin da za ka ci haka ba duniyar nan Allah marauki sarki da ya halicci bayansa yana son su ya halicce su dan shi kafin ya halicce su sai da ya halicci musu abin da suke bukata za ka rayu shekara ɗari za ka rayu shekara nawa rayuwa na bukatar menene ci da sha rayuwa na bukatar ci da sha don a rayu a cika sa adadin shekarun da za ka yi shekara ɗari biyu za ka yi ko menene to sai Allah ya halicci abinci kafin kai abin da kake bukata ya riga ka zuwa ka zo ka tarar da shi kuma ya fi ka yawa kuma za ka ya fi ka tsawon rai domin yake baka tsoro kuma tun da Allah halitta duniya ake shan ruwa ruwa ya kare abinci ya kare tun da aka haife ka kake cin shinkafa kake cin tuwo an taba cewa yau tuwo ya kare duniya shinkafa ta kare a duniya tun da aka haife kake ganin dabbobi nama ana cin nama an taba cewa yanzu duniya nama ya kare a duniyan nan ba zai taba ba saboda Allah ya halicce abin saboda Allah ne ya halicce ka don ka rayu shekara ɗari kuma rayuwa shekara ɗari ba za ta yi ba sai da abinci to sai Allah ya hana ka abinci ka mutu kenan zai yi hankali zai dauki wannan hankali ba zai dauki wannan ba na ɗaya kenan Allah ya halatta ma abinci to kuma Allah yana son ka ci abinci din nan kai ma ka haifo kaman ka wannan ya haifo kaman sa saboda a samu yaɗo a duniya to sai ya halatta aure ya kaddara in na mace da miji suka hadu suka yi aure za su haifar da wannan zai haihu wannan zai hau saboda ai wannan yado da aka gani ko ina dan adam yana bautawa Allah yana ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a lokacin da kake cikin cikin mahaifiyarka ita da take dauke da kai bata san adadin arzikin da Allah ya kaddara maka ba to sai wani yazo shine alqadir almuqtadir muqtadir shine arrazzaq inna allaha huwa arrazzaq dhul quwwati almatin sai dai karancin imani da raunin imani su shi ke samuna fadawa cikin waɗannan abubuwa baki ɗaya sa'an nan karshe kuma kowa ya zo abinda aka samu kaje ka take addininka kaje ka karbi wani yana nan ya ke addinin shi kana cin tuwo yana cin tuwo ba hauce yana da abinda ya sama da tuwo ne duk abinda za ka ci sai dai ka ci tuwo ko ka ci menene shinkafa ko menene miyan kuka miyan kubewa abinda za ka ci kenan ka rayu akwai kowa aka tashi zai ci tuwo to ya zama na cin abinci shi ne ya zama sanadiyya wannan za ka salwantar da addininka don Allah ka ci riba eh riba ka ci ko hasara kai wallahi hasara kai an fahimta man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu wa in lam yastati fa in lam yastati wa in lam yastati wa zalika adhaful imani لماذا كان أضعف الإيمان لأنه لا يكلفك أكثر من أن تبين كراهتك لهذا الشيء فإذا لم تستطيع أن تبين كراهتك لهذا الشيء فماذا تبقى من إيمانك لم يتبقى شيء من إيمانك أبدا وكل ما تكسبه من هذا الطريق على سبيل الخسران في الإيمان فقد خسرت خسرانا مبينا أعاذنا الله من ذلك yau an fahimci faligairu bi kalbi ko? eh? ya yana faɗa ne yake abin yake abin a alfa'u atifa ta atafa bi yadihi faligairu bi yadihi wa illa mai sati fa bi lisanihi wa illa mai sati fa bi kalbihi faligairu bi yadihi faligairu bi lisanihi faligairu bi kalbihi yugairu bi kalbihi كونك تكره هذا الشيء لا يعني أنك غيرته بقلبك مفهوم؟ za a yi takasar sai yanzu ko za a san cewa sau da yawa muna salwantar da imani mu addini mu saboda makami ko saboda kuntinmu ne kaɗan ko eh labudda lallai ne lallai ne ai umma kamar yaya zai san baka son wannan abu yana yi kana yabon shi yana yi kana yabon shi saboda kana tsoro kana so ya baka wani abu sa'an nan gashi nan 'yan siyasa wanda suke bugawa da shi wanda bai taka raka bai kai kam zai fito ya faɗi abin da ya gara ma ya ce kwana lafiya ba abin da ya mishi zafi eh haka ne haka yake faruwa قال وحدثني عن مالك عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم yanzu mun fahimci cewa wajibin din nan ai sunna muakkada ana muakkada ne yana da kyau ana so amma bai kai wajabcin da in baka yi ba kai laifi dalili ga sayyidina Umar ga sayyidina Usmanu ga sahabbai duk baki daya Dawud az-Zahiri shine yace wajibi ne in baka yi ba قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر to sai mas'ala ta zo cikin sayyidina umar ba yana hutuba bane ba yana hutuba sayyidina usman ya zo ko to sai ce ayyatu sa'atin hazihi fa'ida a shar'ance in mutum ya zo yana jin hutuba aka ce shiru kada ya faɗi komai kada ya wasanni to sai liman ya tambaye ka wani abu kana da ikon ka amsa eh kana da ikon ka amsa mecece hujja ga hadisi sulaiko da lagarfani ya sulaik har alaisa ka zalik sai ya ce mai kun fasalli ba haka bane ba to shine sai imamu imam ibn al-qasim ya fada a cikin mudawwana me yace qala man kallamahu al-imam duk wanda liman ya zanta da shi faradda alaihi sai ya amsa abinda aka tambaye shi lam arahu laghiya ibn al-qasim yace ba na ganin me shi yayi abin da bai dace ba daidai yayi me yasa wa wajhu zalika anna al-insata innama huwa lil imam wal isga'u ilay ai da aka ce kai shiru din nan ka shaurari abin da liman ke fada wa ila kalamihi ka shaurari abin da ya fada fa idza sa'alahu an amrin faqad azina lahu fil jawabi in ya tambaye ka wani abu to liman ya baka izini ka bada jawabi kai magana kenan anhu falaisa wa falaisa bi mu'ar bi mu'ridin anil imam a lokacin da liman ya tambaye ka magana ka bada jawabi yace a baka kauda ba ka kauda kai gaban liman bane a a kana shaurare sa ne shine ya tambaye ka to ya baka tunda ya tambaye ka ya baka izini kai magana kenan walaysa li ghayrihima an yatakallama hina idhin banda liman mai hutuba da kai da ake magana da kai ba wanda zai bude bakinsa kuma ya magana a wannan lokacin li'anna ma ya'muru imamu bihi wa yanha anhu wa yas'alu bi sababihi wa yujabu anhu hukmuhu hukmul khutba wannan maganan tana cikin mudawwana saboda muhimmancinta aka ɗauko aka karanta sai ce li'anna ma ya'muru imamu bihi saboda abin da liman ke umurna yake umurtarka da shi ko ya tambaye ka ko ya faɗa maka wa yanha anhu kuma ya hane ka wa yas'alu bi sababihi yana tambayar ka kaza da kaza da kaza wa yujabu anhu a bashi jawabi hukmuhu hukmul khutba wannan maganganun da kuka yi me hukuncin sa hukuncin me khutba kenan to mahallu shahid akan wannan maganar malikacin mudawwana shine ashe illiman yayi rafkanuwa a cikin sallah ya juyo ya tambaye ka ya tambaye ku kuka faɗa masa aka gyara sallah wannan magana aka yi ko gyaran sallah aka yi menene hukuncin sa hukuncin gyaran sallah kenan mazhabin imam maliki haka yake cikin nassin mudawwana an fahimta قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحد أحدكم أحدكم الجمعة فليغتسل إن ينكو زيجي جمعة تو يوانكا to akan waɗannan lafza ake cewa ai wankan na zuwa juma'a ne ko kuma wanda ya ce ghuslu yawmil juma'a wankan ranar juma'a to in za a auna guda biyu wacce magana ce tafi karfi cikin wankan wankan ranar juma'a ce ko wankan sallar juma'a ce wankan sallar juma'a sallar wanka ne na sallar juma'a ko wanka ne na ranar juma'a wanne ne za a dauka wanka ne na me na yawmul juma'a to in kai karin jari cewa wanka ne na ranar juma'a to ko bayan sallah asuba kai wanka da niyyar juma'a to shikenan wanka juma'a yayi in ma bayan la'asar ne kafin rana ta fadi kai wanka juma'a juma'a ta yi to akan haka kai wanka bayan sallar juma'a kenan amma wanda suka ce wankan na zuwa juma'a ne to sai in za ka juma'a za ka yi eh eh ga ɗan kasuwa sai na usman kasuwa fa yake yana sana'a abin mamaki ma ba su ce mishi to dan menene baka daina kasuwancin ka zo masallaci da wuri ba kuma sun san abin da yasa ya makara din nan ko yana awo ko yana ciniki ko yana kulla wani abin har sai da aka je sai da lokaci ya kore masa ba su zarge shi akan haka ba shi yasa suka ce ya halatta ka je suna suna malikiya ma suna ganin makaruhi ne ka ce ba za ka je kasuwa ba ranar juma'a ka ce ba za ka yi sana'a ba ranar juma'a sai da ga sayyidina Usman ya je kasuwanci har lokaci ya kore masa amma abin da aka yi masa magana a kan shi ne mai yasa baka yi wankan juma'a ba ba a ce masa haka ba usman da kai da kanka kana kasuwa har aka yi kiran fari har za a yi kira sun fada masa ba su fada masa ba eh eh to ka gani ko قال مالك من اتصل يوم الجمعة أول نهاره قال نفس مغنى إمام مالك مذهب مالك wanda ya wankan juma'a farkon rana wa huwa yuridu bi zalika ghuslal juma'a shi niyan wankan juma'a yayi fa inna zalika al-ghusla la yujzi'u anhu wannan wankan ba zai wadatar ba hatta yagtasila li rawahihi har sai kai wanka lokacin da zaka tafi wa zalika mecece hujja ya imam dar al-hijra sai ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi fi hadith ibn umara idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil idza zarf lima yustaqbalu min khafid li shartihi mansub al mahalli bi jawabihi idza jaa ahadukumul jumu'a in za ka juma'a to sai kai wanka mun ga hujjar imamu malik ko to za mu ga wata magana kuma ta imamu malik kamar ta ci karo da wannan maganan yasa sai a kula da wannan maganan kafin mu zo makaranta قال يحيى قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا يتي وندي وكان جمعة كوي غغوتا كو كوي جنكري وهو ينوي بذلك غسل الجمعة الحال كسنتيوسا ياي نيه وكان جمعة فأصابه ما ينقض وضوءه bayan ya gama wankan sai alwalarsa ta warware falaisa alaihi illa alwudu ai ba abinda ba zai sake wanka ba alwalan kadai zai sake wa ghusluhu zalika mujzi'un anhu wankan da yayi yayi wannan magana kaman ta kusa cin karo da wancan kenan ko babu ma ja'a fil insat yawm aljum'ati wal imamu yakhutubu babin da yazo na ayi shuru a shaurari liman lokacin da yake hutuba قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت إن كتشي إشرو أنا متينا ذري أنا خطبة سكتشي مسا إشرو والإمام يخطب يوم الجمعة الحال كسكتشي واللوكتشي والإمام خطبة رانا الجمعة فقد لغوت اللغو شيني كلام مغانا دا باشي دا امفاني كاي كسكري كاي لي قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن أبي مالك القرزي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب اتي زمن سيدنا عمر بن الخطاب صحابي سمكسن يصلون يوم الجمعة suna sallan nafilfili su ranar juma'a wanda ya zo masallaci yana nafilfili kenan ba shi da adadi hatta ya ruja umaru har sai liman ya fito umaru nan shi saboda shi ne liman in ka ce umar to ba ana nufi da umar kaɗai ba ne saboda lokacin shi ne liman to yanzu wane ne sai ka ce hatta ya ruja imam suna nafilfili ne da liman ya fito fa'iza kharaja umaru wajalasa alal mimbari وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث اللي من يحو منبري aka kira sallah yace sai a daina a dakatar da sallar nafila an yi kiran sallah liman na kan mimbari sai a dakatar da sallar nafila amma wannan lokacin ba zai hana kai magana da dan uwanka ba don ba a fara hutuba ba an fahimta hawan liman mimbari yana dakatar da sallar nafila fara hutuba yana hana magana an fahimta fa'iza sakatal mu'azzinuna ladanai suka yi shuru mana suka idar da kiran sallah kenan wa kama umaru ya hutubu umar liman ya tashi yana hutuba an satna falam ya takallam minna ahadu mafhum قال يحيى قال مالك قال ابن شهاب فخروج الإمام يقتأ الصلاة وكلامه يقتأ الكلام ba shi kenan ba قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته سيدنا عثمان يا كسنتينا فدا a cikin khutbarsa قل ما يدعو ذلك اذا خطب yace su da yawa yana yin wannan kadan ne kwarai zaka ga bai fadi wannan magana ba إذا قام الإمام يختم يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا هكا يكفدا إذا لمن يتاشي أنا خطبة رانا جمعة فاستمعوا وأنصتوا وشورار لمن ويشروا كر وانا إذا تادا وانا وانا إذا تادا وانا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع يتي أي وانا يشروا كودا نيسا يكي بايا جل لمن yana da lada kamar shurun da wanda ke jin liman yake yi da wanda ke jin liman da wanda baya jin liman duk in sun shuru ladan su ɗaya ne fa idza qamati salatu fa'dilu as-sufufa in aka tsaya in aka tada ikama ku daidaita sahu wa hazu bil manakib ku har hada kafadun ku fa inna atidala as-sufuf min tamamis sala saboda daidaita sahu yana cikin cika sallah ثم لا يكبر سألنا سيدنا عثمان بايا ياي wannan maganu ya fadi haka ba zai fara ba zai kabbara har ba ba zai fara sallah ba hatta ya'tiyahu rijalun qad wakkalahum bi taswiyati sufuf akwai waɗanda aka wakilta su aikinsu shine in an tada ikama su daidaita sahu su duba daidai sahun yayi daidai su gyaggyara sai sun zo sun faɗa ma liman cewa komai yayi daidai fa yukhbirunahu an qad istawat fa yukabbiru in suka ce ai sahu yayi daidai an gyara an daidaita sahu to sai ya fara sallah mana ba zai fara sallah ba sai ya tabbatar da cewa sahu yayi daidai cewa a daidaita sahu a daidaita sahu shi wajensa baya wadatarwa sai waɗanda aka wakilta su su daidaita sahun su zo sun ce komai yayi daidai قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة أبلا بن عمر sai Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ya ga wayansu mutane biyu suna tattaunawa suna magana a lokacin liman kuma yana kutuba fa hasabahuma anismuta maimakon ya ce musu ku yi shuru sai ya ɗauki su gwaggwani ya jefa su ku yi shuru bai ce bai bude bakin sa yayi magana ba yana nuna musu su daina magana wannan lokacin ke قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا أتس يوم الجمعة والإمام يخطب to in liman na hutuba sai mutum ya atishawa zai ce alhamdulillah kuka ce alhamdulillah ka ce wani ya ce mai yarhamuka Allah kenan an samu maganganu kenan a cikin lokacin liman na hutuba wal imamu yaktubu fashammatahu insanun ila janbihi sai wani ya ce mishi yarhamuka Allah فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب bayan haka sai aka tambayi sai na sayin bin musayib ina hukuncin wannan liman na kutuba mutum yayi atishawa zaka ce mishi yarhamukallah fanahahu an zalika yace a a kar a fada in shi da ya atishawan ma zai ce alhamdulillah sai ya fada a cikin zuciyarsa a cikin zuciyarsa wa qala la ta'ud yace kada ka koma yin haka قال وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم يوم الجمعة إذا نزل الإمام على المنبر قبل أن يكبر yace an tambaya aka ce to za mu yi shiru har liman ya gama hutuba to lokacin da liman ya gama hutuba ya sauko daga kan minbari kafin a yi kabbarar harma ya halatta a yi magana faƙala ibn shahabin la ba'sa bi zalik ibn shahabin zuhri shehun imamu malik yace babu laifi ma'ana ashe lokacin da liman ke hutuba lokacin ne aka hana kai magana amma lokacin da ya sauko liman ya sauko kafin ya kabar har ma ana tada ikama ko an tada ikama zaka iya yin magana da ta zamo lallai babu ma ja'a fi man adraka rak'atan yawmal jumu'a yace babin da ya zo na wanda ya riski raka'a daya ranar juma'a ana sallar juma'a sai ka zo ka tarar da liman ya yi raka'a ɗaya sai ka samu raka'a ɗaya me ke hukunci ala haddasa ni ya haya ala haddasa ni ya haya an malikin an ibn shihabin annahu kana ya kulu aka ce muhammadu ibn shihabin zuhuri zuhuri ya ce man adraka min salatil jumu'ati rak'atan wanda ya riski raka'a daya a cikin sallar juma'a falyusalli ilaiha ukhra sai ya tashi ya kawo raka'a ta biyu din shikenan sallar juma'a ta yi qala malik imam malik yace qala ibn shihab wa hiya sunnah ibn shihab yace ai sunna kenan in ka riski raka'a daya sai ka tashi ka kawo raka'a daya ta cika raka'a sun cika rakawai sun cika biyu kenan ka samu juma'a to mecece hujja akan haka zamu ji insha Allah qala malik imamu malik yace wa ala zalika adraktu ahla al-ilm bi baladina wa ala zalika ibnu shihab yace as-sunna kenan shi kuma imamu malik yace ni ma haka na riski manyan malamai a garinmu ina da garin kudan batta ko gezawa ina da garin sima malik madina madina wa aka ce in ka ce madinatul munawwara almadinatul munawwara wai baka bata darajarta ba duk kasan da musulunci ya shiga sunan shi munawwar tanawwara bi nurul islam to me za a ce ma madina a ce almadinatul nabawiyya a danganta ta zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annaha akhiru madinatin sakanaha akhiru nabiyin fi akhiru ummatin fi akhiru zaman ita ce karshen birnin da wani karshen wani annabi ya zauna karshen lokaci madina kenan darajar ta kenan wa zalika hujja sai ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace abin da yasa muka ce in mutum ya riski sallah raka'a dai sallar juma'a ya samu sallar ya tashi ya kawo raka'a daya yace ai manzon Allah cewa yayi man adraka min as-salati rak'atan wanda ya riski ya samu raka'a daya a cikin sallah faqad adraka as-sala faqad adraka as-sala tabbas ya samu wannan sallar min as-sala aka ce ko ko an ce banda juma'a akan hakan ka zo ka tarar da raka'a daya ka samu sallar juma'a sai ka raka'a daya to in ka zo ka tarar da liman ya dago daga ruku'i ko yana cikin tahiyya fa shi kuma mas'ala eh a tahiyya a juma'a dai ce ba ta farko ba ta karshe tahiyya dai ce sai yasa cewa ta karshe din ai ya zama to shi kenan قال مالك في الذي يصيبه سهام يوم الجمعة to in ya samu raka a shi da sai kawo raka a daya to in ya zo ya tarar da liman na cikin yana cikin tahiyya fa sai shiga da niyyar azhar Allahu akbar in aka sallame ya tashi kawo raka a hudu yayi azhar ke قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعه fayarqa'u wa la yaqdiru ala an yasjuda wanda yazo sallar juma'a aka samu cunkoso cikowa baki daya aka matse shi yayi ruku'i da aka dago sai kasa zuwa sujada hatta yaquma al-imamu aw yafruga al-imamu min salatihi har sai da limai dago daga sujada din ko har sai da limai sallame bai samu yayi wannan sujada ba annahu in qadara ala an yasjuda in kana kad raka'a falyasjud idza qama an-nas imam malik ya ce to in zai iya yin sujjada tunda yayi ruku'i tare da liman ya kasa yin sujjada har liman ya dago to sai in ya samu dama sai ya sujjada din ya dago har ya cika sallar sa shi ma wa in lam yaqdir ala an yasjuda in bai iya yin sujjada ba din hatta ya furqa al-imam min salatihi fa innahu ahabbu ilayya an yabtadi a salatahu zuhuran arba'at kaga adalci ko yace ahabbu ilayya ma mana ahabbu ilayya abin da yafi soyuwa zuwa gare ni mana ba magana ba ita kadai ce magana da ke cikin matsalan ba kenan yace sai kenan sai mai sai sake sallansa azhar to in liman ya dago daga sujjada din har ya sallame tukun ya samu daman yin sujjada ya zai ya zai in ya yi sujjada sai cika sa sallarsa sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi ya sa imam malaka ce abinda ni na fi so abinda nake gani ya canza sallah ya azzaha bai ce lallai ba babu ma ja'a fi man ra'afa fi man ra'afa yawmal juma'a alaysa kadhalik babin da yazo na ana sallar ranar juma'a sai mutum habo ya fito masa jini ya fito masa a hanci qala yahya qala malik imam malik yace man ra'afa yawmal juma'ati wanda yayi habo ranar juma'a wal imam yakhutubu a lokacin da liman ke khutuba fa kharaja falam yarji hatta faraga al imam min salatihi ya fita ya je yana ta fama da jinin bai dawo ba sai da liman ya gama kutuba har ya gama sallar juma'a fa innahu yusalli arba'an imam malik yace sai zai sallar azhar zai raka hudu to ai tilas dole kenan tunda bai samu sallan ba ai ko قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة وان يركع ديتا رد الإمام رانا الجمعة ثم يرؤف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما da kai aka yi raka'a daya sai habu ya fito maka sai ka dan fita ka je ka share ka wanke habun kafin ka dawo liman ya cika sallah raka'a biyu ya sallame annahu yabni bi rak'atin ukhra ma lam yatakallam yace sai ka cika saraka'a daya matukan baka yi magana ba qala malikun laysa ala man rafa aw asabahu amrun la budda lahu min al khuruj yace duk wanda liman ke kutuba ko menene sai larura ta same shi na habu ko na abu zai fita an yasta'zina al imama yawm al jumu'a fa idza arada an yakhruja yace in zaka fita ba sai ka nemi izinin liman ba tashi zaka yi ka kama hancinka ka tashi ka fita ka je kai to in muka kalli wannan mas'ala ta karshe da mas'alar na karanta dazu wanda ya ruku'i da liman ya zo ya kasa yin sujjada saboda an matse shi har liman ya sallame sallah imam malik ya ce yana ganin ya yi sai azhar amma nan ya ce habo ne ya same shi ya fita kafin ya dawo liman ya cika sallar ya sallame ya ce sai ya cika sa sallarsa juma'arsa ta yi an fahimta babu ma ja a fi sa'ai yawmal juma'a babin da ya zo na gaggawa ranar juma'a a je fas'au ila zikirin lahi famudu ku tafi a sa'ayu ilal juma'a ci shine ka shirya ka kama hanya zuwa juma'a ba gudu ba ala haddasani ya haya an malikin annahu sa'al ibn shihabin an qaulillahi azza wa jalla yace an tambayi ibn shihab az-zuhri game da fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya idza nudiya lis-salati in ay kiran sallah ranar yawmal jumu'ati ranar jumu'a fas'au ila zikrillahi ku yi shirya ku famudu ila zikrillahi ku shirya ku kama hanya zuwa ambaton Allah ku je masallaci kenan fa qala ibn shihab sai ibn shihab zuhri yace kana umar ibn al-khattab yaqra'uha Umar bin Khattab ya kasance yana karantawa idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati famdu ila zikrillah maimakon fas'au sai ce famdu dama sayyidina Umar yana ya samu matsaloli cikin wayannan abubuwa an taba karanta aya aka karanta mishi Zaid bin Thabit ya karanta aya sai ce haka ce haka naji manzo Allah karanta ce to je ka Ubay bin Ka'ab sai aka je aka ɗauko ubayi bin kab alaramma kenan gwani kenan in aka yi kanshi an matuka kenan sai ce yaya kaga zaka za ya ce haka za mu qara'nahu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa anta tabi'ul qarza fil baqiya yace haka muka karanta wurin manzo Allah za lokacin kai kana bakin makabarta kana sai da bagaruwa ya sai na umar ya yi dariya ya maroshi laushi ita la kulta hadartum wa ghibna da ka ga dama ai da ka ce ku kun halarci wajen mu kuma ba mu halarta ba tare da cewa da da ne lokacin jahiliya ba wanda isa ja da umar fa qala malikun imam malik yace wa innama as-sa'yu fi kitabillahi al-amalu wal fi'l abinda ake cewa as-sa'yu fi kitabillahi aiki العمل والفعل ما هو الفرق بين العمل والفعل guda uku ne ko alƙaulu walfi'il wal'amal alaisa ka zalik alƙaulu ya hussun lisan lima ta kuluna ma la taf'aluna walfi'il ya hussu jami'al a'aba'i وكل وكل من الفعل والقول عمل يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض إن يباد بايا سعى في الأرض وقال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم أدبر يسعى وقال إن سعيكم لشتى أبن أجل في سعي الفعل والعمل قال قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام وإلا ولا الاشتداد إنما عنا العمل والفعل yace abin da ake nufi da sa'ayi ba gudu akan kafa ba a'a al'amal wal fi'l da kaji kiran sallah idza nudiya lis salati fas'au ka kama hanya ka yi alwala ka shirya ka kama famudu ka kama hanya zuwa masallaci abinda sayid na usman ya yi babu ma ja'a fil imami yanzilu bi qaryatin yawm al-jum'ati fi safari lokaci ya cika gobe eh magarubar da har yanzu hawowa take ko yanzu eh yanzu shida magaruba ta yi ko tsora minti nawa magaruba ta shiga yau yau اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم